بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a sha uku ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai 28 ga watan Jun 2026 miladiya. a wannan majalisi namu da muka saba mako mako muna muna karatu cikin littafin al'ubudiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani alaihi rahmatullah muna shafi na 47 malam ya gama mana magana ya gama kawo mana ayoyi so zai shiga wasu wani bayani kuma wanda yake son fahimta malam ce fa dinu kulluhu dakhilun fil ibada وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين والدين تضمن معنى الخضوع والظل يقال دنته فدان أي أذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الظل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام ولكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الظل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الظل غاية الظل الله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو تكيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق وآخرها التكيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه ابن تيمية الله تعالى يجزيك رحمه yana yi mana magana akan wurin tabbatarwa a cikin ayoyi da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da cewa babu wani wanda ya isa ya fita daga bautatuwa zuwa ga Allah ta'ala ko dai bautatuwa ta ala tilas ko bautatuwa ta jayewa da da'a shiga Allah ta'ala da soyayya bautatuwa ta ala tilas wannan ba wanda zai iya fita ko yana so ko baya so dole mutum zai haƙura tsarin da ubangiji ya halicce shi da wani tsarin to akan wani tsarin zai tafi bai sai ya tsallake ba wannan ita kanta nau'i ne na bauta sai dai bauta ce take da alaka da rububiyan ubangiji halittar da ubangiji ya yi maka wannan ubangiji ba akan shi yake karba ko yake yin karba ba to amma akan abin da ubangiji yake karba ko yake yin karba shine wato soyayya ta wato bauta ta soyayya ta jayewa ta da'a ga Allah ta'ala to wannan ita ce bautan da ubangiji yake karba ko yake kin karba saboda haka irin wannan bautan ne Allah ta'ala yake san ko duk bayansa zama shi ne mafi kololo wanda suke so suna kololo da a gare shi ba ta yin wani abu ko su bar shi face abin da zai wato yadda da ubangijin su to shine ana yake magana kuma alaka zai magana alakar addini da bautai addini bauta ne bauta addini ne wannan shine abin da ibnu taymiya ke magana wani ce faddini kullum huda sai mafi ibada saboda haka in an lura shi kanshi addinin musulunci baki daya ya shiga cikin ma'anar bauta bauta ita ce addini addini shine bauta shine abin da ibn taymiya ke magana to amma shi yake baya kwasa sai da sai da zakara shi ne zai ga maka inda ya samu wannan fikira ya samu ya samu wannan dalili ba da cewa qad tabbata fi sahihi ya tabbata a cikin as-sahih ya da sahih muslim wannan hadisi kamar da muka karanta shi a arba'in nawawiyya an san cewa imam bukhari bai fitar da shi ta hanyar umar dan khattab ibn umar daga umar dan khattab ba amma da ya fitar da shi ta hanyar abu hurairah wa qad tabbata fi sahih ya tabbata a cikin as-sahih anna jibril lamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa jibril lokacin da ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fi surata arabiyyin a sura na wani balarabe wanda ba a san shi ba bako wa sa'alahu an al-islam ya tambaye shi a gami da musulunci قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله sai ce musulunci addinin musulunci shine ka shaida ba ba ambata da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne wannan haka yake abu biyu da amma kuma ubangiji haka ya ga dama a sa shi a makora daya abu ya zama abu daya tauhidi da kuma mutaba a haɗe suke da juna shi yasa Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama rukuni daya ba rukuni biyu ba shaida ba fita da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne wannan shaidar kullun farko wato qima salata kuma ka tsaye da sallah wato wata zakata kuma ka bada zakka wato suma ramadan kuma kai azumin ramadan wato hujjal baita ka ziyarci dakin Allah wannan dakin da ka sani dai dakin Allah in sabata sabilan ilahi in ka sami tafarki zuwa ga wannan dakin a wannan in an lura za a ga za a ga wato abubuwa ne na aikin gabbai sai aka raba shi da abin da yake da alaka da kalmatin shahada wato ubangiji abin da sa ya kawo wannan a matsayin sharadin imani ko rukunan musulunci baki daya saboda ya nuna maka duk wannan aikin gaban duk wanda ya suke yayi su babu waɗannan wannan kalmar shahada za su inganta mishi aiki to yayi a banza a wannan abuwa sallah zakka azumi haji su hudun nan to sharadin da ubangiji zai karbe su shine ya shaida wa mata da gaskiya sai Allah kuma da Muhammadu manzon Allah ne Allah ta'ala sai ya rabanya su waje daya a matsayin rukuni daya rukuni biyar ake cewa ba cewa rukuni shida saboda shi ita kalmatin shahada ba ta yi wa ka ce za ka karɓi kalmatin shahada ba tare da wasu ɗan manzon Allah ba ba tare da shari'a manzon Allah ba wanda sai ya gadar maka na farko ya zama ikhlasi in ka ma Allah bautan shi kuma Muhammadu Rasulullah sai ya gama ya wajabtan maka ya gadar maka da kai ma manzo Allah biyayya a shari'arsa dole da abin da zaka yi na addini sai ka biyo ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana kaga duka waɗannan ababe ai bautar Allah ne ai ai ibada ce sallah ai ibada ce bada zakka ai ibada ce yin azumi ibada ce ziyartar ɗakin Allah ibada ne amma kuma sai Allah ta sai sai manzo Allah ya kira su da sunan musulunci a farko addini shi yasa ibn taymiya ya ce to kaga addini shine bauta bauta shine addini bauta ita ce addini wannan an gama da bangaren tauhidi kenan qala sai ce fa mal iman to menene imani ce al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah kai imani da malaikunsa kai imani da manzan da littafansa kai imani da manzanninsa kuma kai imani da tayar da tayarwa da ubangiji zai yi bayan mutuwa kai imani da wato kaddara alkhairinsa da sharrinsa ana ibn taymiya sai ce wal ba'th ba'da al maut wal ba'th ba'da al maut kamar da aka sani wannan ba shine lafazin da mu shahara a wajen mu ba mu al iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wannan shine abin da shahara hadis hadisin ibn umar daga abdullah ibn umar wannan hadisi ne sahihi haka yanzu akwai tabbata a cikin littattafai na sahih muslim sunan abi dauda ibn majah musnad imam ahmad hadisin kahmas yana ruwaitowa daga ibn buraida abdullahi ibn buraida daga yahya ibn ya'mar daga abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar zuwa ga umar dan khattab zuwa ga baban shi yake ruwaito wannan hadisi shi da lafazin wal yawmil akhir ibn taymiya da yake shi wato ubangiji ya sanya ya haddace kusan duk abin da yake rubutawa shi da kai yake rubutawa waɗannan ilmuka kusan haddace waye shi musan da imamu ahmad wajen dubu talatin hadisai kusan ya haddace to kuma wani lokaci in azo za a bayar kusan koyaya dai sai wani hadisi ya shiga wani hadisi wannan hadisi kamar ya tuna da hadisi ko abu hurairah ne abu hurairah ya fita da wannan hadisi amma ba da kai tsan da tsawo ba shi ma yana cikin sahih muslim ya ce musan da Abu Ahmad yana cikin kuma sunan ibn sunan na Abu Dawud da kuma sunan ibn Majah hadisi ne da ake ruwaitowa ta hanyar abu zur'a ibn amr ibn jarir ibn abdullah al-badali daga daga abu huraira to shi kuma shi ma abin da ya faɗa shine wal ba'th al-akhir ba wal ba'th ba'd al-maut ba bai faɗi yanda shi ibn taymiya ya faɗa ba to ina kan ba fi tsammanin cewa ibn taymiya yana tunawa da hadisin ali bin abi talib hadisin ali bin abi talib shine a cikin aka ce wal ba'th ba'd al-maut wal ba'th ba'd al-maut hadisin ali bin abi talib shi ma isnadin sa isnadi ne sahihi ina cikin musa ne imamu ahmad da jami'u tirmidhi ana ruwaitowa ta hanyar sufyan al-thawri daga mansur daga ribi ibn firash daga daga daga ali bin abi talib to a cikin shine cewa yake cewa wal ba'th ba'd al-maut wannan babu abin da ya kara ibn taymiya sai falala ko ba komi dai wato yana nuna maka cewa mutum ne mai leke leke ya haddace abubuwa da yawa dan an zo an samu dan wata jumla kalilan an tsara ta rubuta ta amma mun wani lokaci abin sa muke yin wannan musamman ka ibn taymiya saboda kawai wani tsammanin ibn taymiya wani bita da muke mishi ba wani wanda zai zo shi ba mazala ba kawai haka ya ta samu ko mu ta sashi gaba ko da ya zo da abin da ya bayyana mana kuskure da kuma gaba da yasa haka to har abin da yake wato wani wani barkwani wato kuskure ne da ana iya yi dan adam to in an zo a babin katu muna bayyanawa su wacan naka ɗan can wancan hannun su duk abin da riwa mu sai kawo ko malamin sai kawo ko shekin sai kawo za su za su yi wannan abu ba za su ta bankarewa da su ce ai kaza ai kaza ai kaza amma wannan wani ba'd ba'd al-maut ya zo a hadisin manzala shi kansa sai dai da lafazin wato a hadisin Umar ta Khattab bai zo a wannan lafazin ba ya zo kwatan kwatan sa hadisin Abu Hurairah wal ba'd al-akhir shi ma ya zo wal ba'd ba'd al-maut yana cikin hadisin Ali bin Abi Talib amma ya duk ma'anar ɗaya ne tayarwa bayan mutuwa da kuma ran tashar kiyama mai bambanci babu wani bambanci ibn taymiya yake yace manzo Allah ya ce imani da Allah da ranar karshe da mala'iku da littattafai da kuma wato manzanni da kuma imani cewa za a tada za a akwai tayarwa bayan mutuwa da kuma imani da kadara alkhairin sa da sharrin sa waɗannan su ne ake kira al-masail al-ilmiya al-khabariyya ko ka kira su al-aqida ko ka kira su al-shari'a ko ka kira su al-iman wannan duk malamai suna kiransu ko ka kira su a sunna wanda diyare ne na malamai shi wancan na farko da muka kalmata shahada kalmata tauhid sunanta idan su kuma annan nabi in kun lura ita kalmata shahada tana inganta maka duk wani aiki ne da zaka yi nakin gaban ka Allah ba zai karba ba sai kai sai ka ce sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah su kuma waɗannan imani da Allah da mala'iku da littattafai wannan abin da yake wajabta maka shine yanzu duk abin da Allah ya baka ya bada labari ko dai akan kansa ko abin da zai faru a gaba ko abin da ya faru a baya ko kuma wani ya aiko wani ya ce ga wani kai imani da shi in kana son ka hasu shirya ta kwasa ta hanyar shi annabi na ne to wannan duk kayan yadda ka yadda shi ba a bukatar aiki al-masailu ilmiya khabariya shi ake al-khabariya labari ake ba ka imani ka duk ka ji ka ce ka gaskata ka yadda shine wato ake samun gaskiya ko rashin gaskiya al-khabariya to wannan ana kisa al-aqida tunda galibi abubuwan da ke alaka da zuciya in ka yi imani kawai shikenan shi ke Allah ta'ala sai ya baka lada to a nan shi ne cewa imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni ana iya samun wani malami za mu gani muna tare da shi a babin tauhidi amma ba mu tare da shi a babin aqida aqida masailu ilmiya al-khabariyya nan ana iya samu kaga shi a wajen tauhid da ibada alhamdulillah ga yare garau ya zo da abin da ake bukata shi baya yin shirka a babin ibada amma kuma a babin a babin abubuwan da ubangiji ya bada labari yana iya dan yin kangara Allah ta'ala ya ce wato akwai mala'iku to wani lokaci za ka same shi wasu abubuwa ba ya tabbatar da ya dace Allah ta'ala ya ce wato ba hadi zai dawo sai ke ganin kamar ba hadin zai tawili amma a babu tawili ma ta da shi ana iya samun haka annabi isa zai dawo sai a sai ya ce shi bai da ba wanda kuma mu a wannan gari jagoran mu na sunna a wannan kasa bana bakar gumi kun ga tauhidul ibada muna tare da shi tauhidul ibada in ka duba zadul radul azhar zaka ga wannan garari garin haka yake amma an jojin masail ilmiya kabariya a wannan babu to ana iya samun kaga ya samu dan kwangaba kwan baya abubuwa wanda kuma ya bibi ya bi bayan wasu daga cikin malamai da ya karatu littattafan su haka irin su Suyuti irin su Ibn Jauzi irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su da ire-iren su da yawa wanda a cikin al-masail ilmiya akwai matsala ta akwai matsala ta da su aka fi shine kuma kamar Abdul Qadir Jailan Abdul Qadir Jailan ababun tauhidul wato al-masail ilmiya shi ma tare da ahlus sunna tsantsa babin sufafin ubangiji baya tawili Allah yana da hannu yana da ido yana da kafa ya yarda shi ma amma a wajen tafidul ibada shi ma kana iya samu ya dauko wasu abubuwa shi ba da su fa ya dan dan kara sai ka in kun cewa ahlus sunna wannan bil jumla in aka ba kuma za a yi bambance to ana iya samun kamar mun ce ya zo da wasu abubuwa wanda mu mu gamsu ba eh wanda ana iya samun haka amma babin kuma wanda yake ya yana da tauhidi tsantsa amma ba shi da aqida kuma al-masail al-ilmiya khabariya shine kamar wani mutum da ake da Muhammad al-Barkawi shi ma wani malami ne a zaunin Turkiya aka yi babu abin da yake sai ya kansu akan hoton kaburbura kusan daular Usmaniya tana daga cikin da suka dawo da Usmaniya ba wai Usmaniya da kushe Usmani ba daular Usmaniya masu kalifanci suna daga cikin wanda suka dawo da bautan kaburbura da yin duk wasu abubuwa da kasari idan an mutu sa bakin kayan waye waye da sauransu to shi sai ya dinga cewa sai da ai sunna a lokacin to amma kuma a babin ilmiya misalin ilmiya kabariya kuma shi maturidi ne to na faɗa wannan saboda ka bambance waɗannan abubuwa duka guda biyu ake bukata a lokacin da muke kanta ubudiyya yanzu muka kanta tafin makariji tauhidul ibada muka karanta gabanin mai muka karanta sai muka kanta tauhidin malam bai risala shi wannan masailul ilmiya ne in ka lura yana ga maka abinda in ka ji ne kawai ka yadda ka ce ka yadda amma ba cewa yi za ka yi bautan Allah bautan kabari haramun bane kaza shirka ne bai gaya maka wannan ba amma da muka zo albakariri shi kuma kaga sai ki san magana cewa bauta ma Allah ka bauta ma Allah sai ka dace da tauhidi sai ka dace da manzon Allah Allah kaza kaza kaza wannan ko tauhidi da ibada ce Allah sai an fahimci wannan bambanta wannan abubuwan guda to kai dole sai ka fahimci wannan abubuwa dole kuma sai ka tabbaka su a lokaci daya Ibn Taymiyyah shi dai da sai ka mana wannan shine wato Allah ta'ala da yace mu imani da shi mu imani da mala'ikunsa da manzanninsa da kuma da tadafansa wannan kaga addini ne kuma ibautan Allah ne ba shi kaga bautan Allah shine addini ita ce addini kuma addini shine bautan Allah ba bambanci qala sai ce famal ihsan me ihsani qala an ta'budu Allah ka annaka tarah shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi fa in lam takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka maza Allah sai ya raba mataba na bauta mataba guda biyu mataban da aka fito ake san kowa ya je shi da martaba al-mushahada ka rika yin bautan Allah kamar kai ga kana ganin sa lalle idan kai kana ganin ubangiji ya baka umarni kaga ba za ka ce ba za ka yi ba za ka fi ganin haibarsa da girman sa to idan ba za ka iya ba shikenan sai abje ka sako fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka dan halatowa kamar shi yana ganin ka ko ma yankin ka ne in ya saka aiki inda kai halato cewa ga can a saman bene yana ganin ka ko da kai ba ka ganin shi za ka kai ka aikin wannan shine mataba ta muraqaba ta ba kuma ce mataba ta mushahada wanda mu an san mu yi ta mushahada din ta mushahada shine zaka ga duk wani abu da zai gitto maka to zaka ga shi kai zaka ganin sa kawai kai lamarin ubangiji kake kake fada ka mai da duk wani dama mace kan shi na ubangiji me ubangiji na ya fada me zan yi in in wadatar da shi duk abin da zaka gani a rayuwa to kai ba ta shi kake ba kana ta ubangiji ne to wannan shi daraja ta mushahada muraqaba kuma shine ka ringa halatto cewa yana sama fa yana kallon ka kada kai wani abin da ke zunubi a ثم قال في اخر الحديث sai manzo Allah ya faɗa a ƙarshen hadisi din sai ce hada jibril wannan jibril ne fa ja'akum ya zo muku yu'allimukum dinakum ya koya muku addinin ku kaga manzo Allah ai abin da faɗa duk ibada ya faɗa amma kuma a ƙarshen abin sai ce ya zo ya koya muku addini wai dan ka fahimci maganar da ibnu taymiya ce addini huwa al-ibada to wannan gaskiya ya faɗa shine dan ya kawo maka hujjarsa waja'ala hadha kullahu min ad-din sai manzo Allah ya sanya wannan ibada duka baki dukkan yana cikin yana cikin wato addini sai da kashi kaga da in muka ce addini ibada to wannan mu kauce ba domin mu faɗa abinda abinda wato bazala shi kansa shi fata batarwa ne shi sa malamai suke cewa hadisin jibril duk wani koyarwar addini to yana kuma ma hadisin jibril ne shi sa da bayan an gama bazala ce to wannan jibril ya zo yana koya muku addinin ku babu wani abu da labarin addinin musulunci da ba shi da asali a hadisin jibril wanda ke sai ya ƙara fahimta haka to ya je ga sharhi da shekul sami da miya ya yi ma hadisin jibril zai ga wato yanda aka yayi bayanai sosai ko ya duba sharhi da ibn rajab al-hanbali yayi ma hadisin a cikin jami'ul jami'ul ulumi wal hikam da sauran inda malamai suka ta sharhin wannan hadisai zaka ga kusan hadisi da usu addini baki da bai bar komai ba malai yace wa dini tadammanu ma'na al-khudu' wa dhul shi muka koma ma'anar addini a yare to yana ya kunshi ma'anar kaskanci da kuma wato kaskatuwa zuwa ga Allah al-khudu' da azul shine wannan wato ka saukar da gabobinka baki daya ka kaskanta zuwa ga Allah wa yuqalu dintuhu fadana ana cewa na kaskantar da shi sai ya kaskanto ai abdaltuhu fadalla na sanya shi ya sunku ya sai ya sunku ya zama ya zama makaskanci wannan shine daga dana ya dinu dinan yace dana ya dinu dinan shine wato an ce ma addini ya zama addini saboda ubangiji ya kaskantar da kai da wasu aikace aikace da zaka girmama shi kuma ta hanyar shi wannan shi za ka ce addini da ma'anar addini wa yuqalu ana cewa yadinu Allah wasu na ce yudinu na kace yudinu Allah ka bata ma'anar ba kace yudinu yudinu Allah kamar kana kushe ma ubangiji kenan kamar kana kushe ma ubangiji kana cewa kai za ka kankatar da shi din amma kace yadinu Allah kana ma Allah addini kana ma Allah addini wato kai ka kaskanta kanka zuwa ga Allah shine yadinu Allah wa yadinu lillahi bi fathi biya wannan shine abin da ya kamata wato a yi wasa yadinu yadinu Allah da yadinu lillahi ba yudinu ba in ka ce adana yudinu sai zama daga idana kenan ai wani abu ka kushe ba mutum ko kuma ka kaskantar da shi to shine idana kamar mutum a ce ai convicted din shi zuwa prisoner sai a ce kada udina ila sijin to wannan kaga shi ma'anarsa kenan amma ka ce dana yadinu shine kana ba Allah addini da abin da kai kanka shine dana yadinu lillah hada ra'ayi ra'ayi alladhi adinu Allah bihi kamar yadda malamai ke faɗa wa yuqalu yadinu Allah yana ma Allah addini wa yadinu lillahi ko kuma kace ya zama wato yana yin addini ne saboda Allah kadai ay ya abudu Allah wato yana bauta ma Allah wa yuti'uhu kuma yana yi masa da'a wa yaqba'u lahu kuma yana askantuwa zuwa ga Allah ta'ala din wannan shine ma'anar addini shi yasa aka ce ma addini musun kalma addini saboda shi abin da kake shine kana jayuwa ne kana miƙa wuya zuwa ga abin da ubangiji kadai yake so ya yarda da shi wannan wannan shi yasa aka kira addinin musulunci da addini aka kira kuma addini wani lokaci da ranar sakamako saboda maliki yau mai aka fada saboda mai saboda ubangiji yayin da ya sanya ka a gaba yana maka hisabi yana maka tambayoyi to duk wanda ya maka haka ai kaga ya kaskantar da kai ne shi za aka kira kuma yau mai dini ranar sakamako yau mai hisabi yau mai dini wa inna la majidun ayin wa inna la majziyuna za a za a sakan ka mana to wannan shine wato ma'anar shi dinu jaza'in ko kuma dinu amal dinu amal shine addinin da kake bauta ma ubangiji da shi dinu jaza'i kuma shine ma'anar aljaza'i wal wal muhasaba wanda kuma duk ma'ana yana kuma ba abu daya fadilullahi ma nace in aka ce addinin Allah ibadatu shine ka bauta ma Allah wa ta'atuhu kuma ka mashi da'a wal khudu'u lahu kuma ka kaskanta zuwa ga Allah din wannan shine ma'anar addinin Allah ba kaga addinin Allah ba shine kace zaka bauta ma Allah ba wannan daga nan zaka fahimci wai su masu cewa za su bauta ma Allah da tsagwaran ganin daman su kawai tunda ubangiji sun je sun killace kansu sun samu kashafi da haka yanzu za su daina bautan Allah to wasu me suke yi ne addini kenan suke yi domin shi lafazin addini ko da yare ba kaga shi abin da yake faɗa shine ka bauta ma Allah kai kuma ka ce ba za ka bauta mishi ba saboda kai yanzu ka kai wani matsayi kuma da haka ba addini kake ba ba kai ubudiyya din ba yace wato addinin Allah shine ibadatuhu ina ibn tamiya ya dauko cewa addinin Allah shine bauta masa shine wata hadisi jibrilu yace hada jibrilu atakum yuallimukum dinakum kuma abin da ya faɗa shine bauta da shi kaga bautan Allah wato ba wanda zai ce wai shi yanzu ya kai wani gaci da zai fitar da matsalancin bautan Allah inda yana son ya gabu da ubangiji sanin alim to dole ya ci gaba da zama cikin bautan ubangiji yana halin nufashi ko baya halin nufashi wa fa'atu da kuma yi ma Allah ta'ala da'a wal khudu'u lahu da kuma kaskantuwa zuwa ga Allah ta'ala din wal ibada to idan ka kula in ka ce wato addini shine kaskantuwa zuwa ga Allah to ita ma kuma ibada ma aslu ma'anaha asalin ma'anarta afdalu aidan ita bane kaskancin ce to shi kaga ba za ka rabu addini da bauta ba domin ita kanta lafzin al ibada aslu ma'anaha afdalu aidan yuqalu ana cewa tariqun mu'abbad hanya wacce take horarriya aka tattake ta ta kaskanta idan kana muzallalan idan hanyar ta zama hanya ce da aka kaskatar da ita karwata ta hal aqdamu ta hanyar wato takin mutane mutane suka tattaka da da kafafuwan su duk abin da ka taka kuma yana kasan ka to an kace kuma kai mu'abbad ne kai bawon Allah da kana zuwa ga Allah wato dole kai da kuma ubangiji ya sanya ka a kasa makaskanci ne kai to wannan idan kuma mutum ce daga lokacin da ce shi ya kai mataki da bai mutu ma Allah ba to me yake cewa kenan yana son ya ce ta'azama wa takamar ala Allah ta'ala wato ya zama ya yi ma ubangiji girman da shi ba zai iya bauta ma ubangiji ba to ko akwai wanda ya isa akwai wanda ya sai ya ce ma ubangiji shi ya yi girman da ya isa ya ce ubangiji ba zai azabtar da shi ba ma balle ya bauta mishi malamai suna cewa babu ko cikin wato manzannin mu ko cikin mala'ikun mu ko cikin fajiran mu ko cikin fasikan mu ko cikin na farko ko cikin na karshe wanda yake ya fi gaban ubangiji ya sanya shi a gaba ya ce me yasa kai kaza ko ba ya ce je ka shiga wuta babu ba na ce ubangiji ya zai ce wa da shiga wuta ba cewa ne ba wanda ya fi gaban ubangiji ya aje shi a gaba ya ce me yasa kai kaza ya ce me yasa kai kaza kuma in ma ya ya ga dama ya ce je ka shiga wuta ba me ce mushi ya mushi tari wannan ko annaba ubangiji ya ga dama zai iya musu haka kawai ubangiji ya riga ya shirya wato a sunnan sa sunna wa amaliya shirya duk wanda yake girki da wani ya tashi auta ba amma yau da zai ga dama ya ce kowa ya shiga wuta ban ce zai ga dama ba nace da zai ga dama to ba ko wanda shiga wuta ba wanda zai zuwa ya ce ba ubangiji mu ko ba mu ba mu kare ba mu ba ko a jiwon mulki ko na abu yanzu yanda dan adam ke tsammanin cewa nan gaba robot da AI za su iya mishi jiwon mulki ko za a kai wannan magana a yanzu maganar waɗannan abubuwa da iyaye an riga an sa musu senso a jiki abu da adam ke iya yi suna iya yi suna iya ɗaukar wato su dinga wato interpretin wasu ma'anoni su ba su ɗauka ra'ayi na suke zaman kansu suna ana cewa to nan gaba da kila za su iya yi mana hana juyin mulki kuma in aka programming din su cewa duk sun ga wani mai kala kaza su hallaka shi kaga su hallaka mutane jama'a kuma in ana so sai da aje kuma a lalata system din kuma Allah ya kyauta to har shi wani ba wanda sai ya mushi haka saboda ubangiji ya gani in ba wani gajiyawa mu abin da ubangiji ya bamu dama kuma akwai gajiyawa ba wurin ana iya samu wani yanayi da shi abu zai zama ya zama ya sukurkuce mana lakin da ibada to sai dai anan duk da muna magana cewa ita bautan Allah wato bautan Allah na ta kunshi kaskanci zuwa ga Allah to kawai dan ka kaskanta zuwa ga Allah a addinin musulunci to ba shi kada ake bukata ba walakin lakin da ibada al-ma'mura biha sai dai bautan da ubangiji ya umarni da ita a je kaga wancan magana ibn tabiya da ya bayar da cewa al-ibada ismu jami'u da kullu ma yuhibbu Allahu wa yarda shi muka fasa shi da ma'murul lahi ta'ala ba shi aikin bawan ba ma'murul lahi abun ubangiji shi ya bada umarni shi shine ibada da ibn tabiya yake magana a can zai zai magana kan ubudiyya in ita kanta lakin al-ibada al-ma'mura biha sai dai bautan da ubangiji ya umarni da ita ta tazammalu ma'ana dhulli ita ta kunshi ma'anar kaskanci zuwa ga Allah din wa ma'anar rubi da kuma ma'anar koyon soyayya ga Allah ba za ka ce kawai kai ka kaskanta zuwa ga Allah ba kana tsoron shi kai in baka bauta mishi bautar aka je ka bauta ma Allah a tsagoran a tsagoran tsoro to wannan mutum zai halaka kanshi ina magana rahamar ubangiji da ya ce maka ina magana cewa ubangiji yana son ka yana haba haba da kai ka zo ka karbi addinin sa ai ba za ka bauta ma Allah kawai da tsagoran tsoro ba da kaskanci kawai kamar da kuma za ka bauta ma Allah da tsagoran soyayya ba ka ce kai saboda kawai yana son ka shi ke na adu abu na wallahi wa itiba'u kamar inda kafirai suke faɗa mu ƴaƴan Allah ne za mu shiga aljanna kawai to kaga ba za ka yi irin wannan ba in ka ce za ka yi wannan to wannan zandaka zai kai ka zandaka zai kai mutum zai kai mutum wato ya fitar ga musulunci ya dinga ganin ubangiji wato umarnin naka ba ba sai yawo ba fahimta ta ta bambanto kaga anan su kuma su bayan suke suka dauki al-mahabba din su ba suka dauki al-mahabba za ga su sufaye sufaye sai suka bauta ma Allah da tsagwaran soyayya bauta ma Allah da tsagwaran soyayya wanda zai bayu ne daga baya ka je kana yi ma ubangiji wani gani gani girman da ya kamata ka bashi sai za ka bashi wannan girman ba yanzu shi sai malam zai mana magana kuma ita kanta matabar soyayya da za mu yi magana zai kawo mana matabar soyayya da yadda su su wato sahabbai da magabata na gari ahalin sunna suke fasara waɗannan ma'anonin da kuma da su wasu ba yake fasara ma'anonin da ce fa inna akhira maratibal hubbi maratibil hubbi karshen martabar soyayya huwa tatayyum shine atatayyum in ka ce atatayyum a wato atatayyum shine wato karshen soyayya a larabci soyayya da babu kan babu kamar shi an ce tayyamahul hubbu wato soyayya ne daga baki ta riga ta wata ta wacce ta cinye shi ta yadda ga baki ɗaya ya bautar da zuciyarsa da jikinsa ga shi wanda yake so din shi sa wannan malamai suke cewa bai halitta kai ma irin ma kowa irin wannan soyayya ba sai Allah wannan shine atatayyum atatayyum suka ce wato al'abdul ladhi sta'bada qalbahu kama sta'bada jawarihahu wanda ya bautar da zuciyarsa kamar yadda bautar da jikinsa kaga mu bayi da yanzu ake da shi ana iya samun wani bawa wanda yake maka hidima yanda kake so yake yi amma ba ya san ka to amma shi shi atatayyum da wannan mataba ta soyayya ita wata mataba ce wacce take za ka ji da zuciyanka da gabaminka abu ɗaya ne ka da ka ba da kanka kawai ga Allah ta'ala kawai kai kawai ka zama dan galika shedan addinin Allah abinda ubangiji yake so to wannan shine wato atatayyim almutayyim shine wanda zuciya soyayya ta ta kama zuciyarsa sai zama da zuciyan da jikin nasa da hankalinsa gabaki ɗaya ya ɗima wuce a halarar ubangiji baya ganin komai sai abin da ubangiji yake so ya yarda da shi duk abu wanda zai gani a gabansa to shi yana ganin wato ubangiji zai fara kallo ko da abin mamaki ne baya ganin mamakin sai zai kalla kuma abu shi aikin ubangiji din wannan shine wato a tatayyum shi yasa wanda ya kai irin wannan martaban za ka ga kusan gabobinsa baki ɗaya na mana adda baya duk yadda ake girmama ka amma yayin da aka zo labarin ubangiji za ka ga zai nuna maka to ai shi yanzu ya ma ya fi son ubangiji ne akan ka ka yi hakuri kar ka ga kar ka ga yayi wani abu kamar yanzu ba- masu masu cewa dan me za mu rika ga mu arna in lokacin christmas yayi ah, ah, wato mu ce ba za mu musu happy christmas ba eh to ai magana shine muna kan ubangiji fiye da fiye da sauran kowa da kowa kar ka ga ba na yi maka wannan ni ubangiji ina san shi na riga na wato na rike alamarin sa na na rike a umarnin sa dan haka ni yanzu ban ji ba na gani in ka ce akan wannan ne zamu tarki ma zamu raba gari sai da ka raba gari da ni wannan shine ya kamata a sami a samu a dukkan wani mumuni za ku ji ubangiji yana cewa wannan masajid lillahi al masajid da yake magana a wannan ayar wa annal masajid lillahi la tad'u ma'a allahi ahada al masajid kamar da muka shafa shine al masjid wato aba gabobinka da kake kaskantuwa kaskantar da su zuwa ga Allah ta'ala wanda zuciyanka zai shiga ciki dukkan jikinka ma zai shiga har gashin jikinka wannan shine almasaji shi yasa yake haramun ne ya zama duk wannan gabobin mutum yana kaskantar da su zuwa ga Allah a abin da ubangiji kadai ake ma irin waɗannan ababe mala yace wa awwalu farkon martaba soyayya shi kuma al'ilaka ko al'alaka da ana faɗa shi na zana gashi alhalabi ya yi maka bamtsinsa guda biyu duka al'alaka shi ne wato a haɗuwar zuciya ta'alluki wato zuciyarka ya ratayi da wani abu ratayuwar zuciya da abin da kake so shi ne ta'allukul qalb shi ne al'ilaka ne ta'allukul qalbi ma'abubi saboda farkon al'amari yayin da kai wani abu kake son shi me yake fara zuwa shi ne kaji zuciyarka ya ɗan ratayi da wannan abu ni dai na kama wannan yadin ina son shi kaga ai ratayuwar zuciya ka samu haka kaga wani ta kaje son ka kara aure in ba kara auren ne kuma in kuma in kuma haɗuwa ita a farko al'amari ne ana kai wani zuciya ne farko ke fara zuwa za ta fara kyauta to ta'alluqul qalbi ne to wannan shine shi abinda abinda wato yake a farkon farkon soyayya a wajen larabawa summa sababa sannan kuma sai wato mutum ya zama ya narke ya ya kwarare baki ɗaya zuwa ga wanda yake so ya zama in aka samu ta'alluqin zuciya zuciyarka ta rataya da wani bawan Allah to kana iya kuma danna zuciyarka ta abinka ni da ina son shi amma kuma na ne tafi amma shi sababa shi ne kalma to yanzu ya canza maka akala kuma in da tan hagu zaka bi ta ka dawo ka kana ka to ka bi hanyar da yake bi shine as-sababa as-sababa daga sabba ya subbu ne idan saka idan sukiba sa'in san saka ba in misali kan ruwa ne da ke cikin gora sai ka tsiyaye shaka in ya tsiyaye na ga shi kuma ya tsiyaye ya bi kasan shi ba to wannan shine soyayya wato ka iyaye kai ma duk yanzu al'amarin kai zama ka tafi zuwa ga shi wanda wanda kake so din malamai suna cewa wannan shine wato bidayatu harasi ashau wannan shine ake fara jin wato zafin zafin soyayya a daidai wannan bangaren ina lokacin haka haka fara wato bibiyan wanda kake so din daga wannan ibn tabiya sai ce thumma sababa lin sibabil qalbi dai saboda yanayin kwararar zuciya zuwa ga wanda yake so din thumma al-gharam sai fara a ce ana mughramun biha misali al-gharam ibn tabiya ce wa huwa al-hubb al-mulazim lil qalbi shine zuciyar da yake lazimtan lazimtan mutum kwatan kwatin yanda in wani na bin ka bashi ne lazimce ka to fa ina fa bin ka kudin nan ban kawo ba al-ghuraba da al-gharim da al-ghuraba in kana bin ka bashi ana tana maka kenan ana ana bin ka bashi to wannan shine wato al-gharam wato al-lazim ad-da'im wanda ke lazimtan wannan wannan shine wato mataban da yake bayan bayan wato as-sababa bayan asbaba kuma sai wato al-ishqu al-ishqu shine mujawazatul haddi wal mubalaghati fil hubbi wato ka saboda tsabar rikicewa da kai da al'amarin wanda kake so har za ka zama kana ma wato wuce gona da iri ba ka iya koyi soyayya a gaban kowa kai saboda kai kare zama dan gani kashe wanda kake so din shi da al-ishqu ma'ana ce to wannan idan aka fara zuwa al-ishqu kuma wa akhiru ha karshen martaban soyayya shine atatayyum shine wato a wanda zuciyarsa wato soyayya ta ya mai da shi kamar wani dan maraya ya zama kamar kamar wato ba shi da wani al'amari na ambato sai wanda wanda yake so din zuciyarsa da gabobinsa baki daya ya mai da shi zuwa ga hidiman wanda yake so din yana rayuwa saboda wanda yake so yana bacci saboda wanda yake so yana ci saboda wanda yake so yana aikatawa saboda wanda yake so yana kin aikatawa saboda wanda yake so wannan shi ne tayammul wato a tatayyu shi yasa malamai suke cewa wannan bai halitta ga wani ga wani Allah ta'ala ba ya zama kana da wani mahaluki ko mace ce da kake so yinka da kin yinka baccinka da barcanka kai kana yi ne kawai saboda ita yadda za ka ga za ka ga indiyawa suna koya wa mutane ka ga kawai ya zama wani majalin liliyansa ya zama in ya bacci ya ambace ta in ya farka ya ambace ta duk abin da zai yi zai ga to me zai zai fi mata kyau dai shi dai wanda shi zai yi yana haramun irin wanda soyayya ba ce ka sauyi kowace wace irin wannan soyayyar ba kamar ka zama wato mutayyam bi hubbiha ita fa su su larabawa suna amfani da lafazin at-tayyib din wajen abin da ba ƙarya suke yi in ka je waƙoƙin su su dai ulqaisi zaka je wannan kalmomi akwai shi akwai shi yuqalu ana cewa taymullahi bawan Allah ai abdullahi wato wanda yake ya narke ya wato shige cikin lamarin ubangiji baki daya ya zama rayuwa yana yi ne don Allah yana yin bacci ne don Allah ya zama yana ci ne don Allah yana sha ne don Allah yana yin aikatawa don Allah yana kin aikatawa ne don Allah to sai a ce mishi wannan tayyimul lahi ne an wa cikin kabilar laraba aya fata mi yuna sa abubakar tayyim to to suka sa suna ma tayyimul lahi wani lokaci amma dai wannan idan ka sa suna ba laifi yayi kyau tayyimul lahi ba da mace da abdullahi ko ka sa laqabi a suna ko ka sa sunan ba ya zama abdullahi shi ne tayyimul lahi abinda kake magana wannan yayi insha Allah babu babu wani laifi a wannan ay abdullahi fal mutayyam waqti al mutayyam al mu'abbad lima abubi lima abu lima abubi shine wanda ya aka bautar da shi aka kaskantar da shi ga masoyinsa ya zama duk komai nashi yana yi ne kawai dan ya ya nemi yardan masoyin nashi wannan kalmomi da in tabiya ya kawo mana a abin da sa ya kawo saboda in ka fahimta ka fahimce wato mazhaban ahlus sunna akan waɗannan kalmomi su za ga tubaye suna wato wato yin yanda suke fassara wannan ma'anoni fassarori ne wanda suke bai dace ga wato girman ubangiji ba ko girman manzon Allah ba za ka ga yanda suke faɗan cewa suna waƙoƙin su cewa su su ashiki ya kama su su suna son Allah su sun gona ba zuciyar su kwatan kwatin yanda za ka je wato kamar wani ba indiya yana siffata budurwar shi wanda ba irin shi ne soyayya da muke ma Allah ta'ala ba ba irin shi ne soyayya da zaka gani kana sifata manzo Allah kamar kamar wata wata ka ba yace ai manzo Allah soyayya shi shi kenan sai ya shiga cikin zuciyarka ya suke ka yayi ba ne yayi kaza wannan duk ba irin wannan ake yi manzo Allah ba zaka ga duk su Hassan bin Thabit da sauran manyan wanda suke son manzo Allah ba irin wannan sifar suke mashi ba su je ga sanin ga sifata wato manzo Allah kamar wata sifa na mata balle kuma a'a da wanda shi ubangiji shi kansa sai zama ana bashi wa ana cewa wannan huwa huwa ko wani ma'ashuki wani al'ishku ko wani waye duk wannan baya ce abin da ya kamata ka dinga dangata ma ubangiji shi ka iya dangata ma ubangiji lamarin at-tayyimu din kace tayyimun lahi wato kace kai anta mutayyimu lillahi ta'ala wannan kaga kana na kola soyayya ce amma su masu gaskiya ahlus sunna za ga su suna cewa zuciyarsu ta rataya da abin da zai yadda da ubangiji kaga an samu al'ilaka ko al'alaka da farkon musuluncinka da ka musulunta shi za a ce baka ka yarda da abin da ubangiji ya baka a shari'arsa hukuncinsa to adalci ne kuma gaskiya ne idan labari ne to adalci a wato gaskiya ne in kuma hukunci ne to adalci ne wata matsala mutum rabbika sidqan wa adala to duk ba zai yi kace adalci ne ko gaskiya ba sai ka so abu kaga to farko al'amari mu'mini yayin da yace ya karba kalmatin shahada zai samu ta'alluqul qalbi bi shara'illahi ta'ala zai samu zuciya ta rataya da shari'o'in ubangiji wannan farko al'amari kenan daga nan kuma sai in abu yayi girma sai ka ga ya kwarara zuciyar ta kwarara zuwa ga duk wani abin da ubangiji yake so zai ji yana jin abin a jikinsa saboda tsawagen soyayya da yake ma Allah ta'ala zai ji wato yana jin wannan soyayya da yake ma Allah ta'ala in an taba ubangiji zai ji an taba alfarmansa zai ji hankalin shi ya tashi ka zo ka ga an samu sababa kenan bayan asababa kuma simali sai ka bar algharam algharam shi sai ji ya lazamci yardan ubangiji ya lazamci shari'o'insa ya lazamci addininsa to idan kuma ya aka samu kuma algharam to daga nan kuma sai ya zama ya kai kololuwa wajen san Allah ta'ala din wannan shine mujawazul hadd fi hubbillah ta'ala wato ya zama ya wato har da zama wani na mamaki irin san da yake ba Allah wannan irin soyayya ne musulmi ke ba Allah da suke bauta to wannan kaga ka wuce ba iyakan mai wato kadari da gwargwado masu masu kaddarawa kenan bayan can an je karshen al'amari kuma sai ka zama da cinka da shanka da rayuwanka baki ɗaya kana jin cewa kai kana yi ne saboda Allah duk inda kai in kai dama sai ka ce to ubangiji ne ce a daman nan in kai hagu ubangiji ce a hagun nan zama ubangiji ce a zauna tafiya ubangiji ce a tafi to yanzu ka zama taimul lahi kuma qad ista'abatta qalbaka wa jawarihaka lillahi ta'ala inna ma ta'ishu lillah wa ta'kulu lillah wa tashrabu lillah wa ta'ti wa tanal lillahi jalla jalaluhu duk abin da kake yi kana yi ma ubangiji ne wannan mataba kuma ba wai laysa bi amani kuma wala amani ahlul kitab ba wai kawai aburi a baki ba wannan za ka kai mataba ne da kai kanka ka san ka kai wannan mataba shine da mana wato al'amarin ka baki damuwar ka shine lamarin ubangiji ko yaushe ya zama duk abin da aka kawo maka ko da lamarin duniya ne abinda zaka fara tambaya ubangiji na ubangiji na ubangiji na shi yace ai wannan kamar yadda zaka ji mai fara cewa ja'alu hammahum kullahu lillah su al'amarin su gabaki sun mai shi ga Allah ta'ala kawai kana zuwa musu da abu abin da za su fara gaya maka qulillah thumma zarhu fi hawdihi mal'ab ka ce ubangiji kawai za ci to ubangiji ne ce ai wannan abu in dai shi ce ai to shi ai ai in kuma ba shi ce ai ba to gaskiya ba za a yi ba to wannan kaga ana mutum ya kai wani matsayi na wato wato wato tatayyum kenan ya zama ya bautar da kansa baki daya da zuciyarsa dukkan gaban zuwa ga Allah ta'ala ya zama yana cikin mai yardan ubangiji yana cikin addinin sa yana cikin da'a ga ubangiji yana cikin wato a soyayyan ubangiji ya mai da halittu baki daya karkashin ubangiji ya zama ba baya ganin su ya zama in ya in ya damu da al'amarin su sun da zo al'amarin ubangiji kenan kana cewa wani abu ne kai da ka masha Allah to wannan shi ne abin da shi ibn taymiya yake magana wa man qaba al insanin ma'a bughdihi lahu yace duk wanda ya kaskanta ga wani dan adam amma kuma aka same shi baya son wannan dan adam din la yakunu abda lahu to ai ya zama yana bautar shi bauta ta soyayya ba kuma yanzu ya zama yana bauta ne bauta ta tilas kawai yanzu kamar iyayenmu da suka bauta da wato tura mulkin malaka suka suka dauke su suka kai can kasan su suka bautar da su san su suke yi amma san su fada ba suke da su amma duk abin da suke so kuma sun musu to kaga wannan ai mu'abbadu ne ba abidu ne ba shi da tafiya dan bai ce mu'abbad bai ce la yakunu abidan lahu wa inma huwa mu'abbadun lahu ya ba ya mata da shi ala tilas wato walau ahabba shay'an haka zalika in yace yana son wani abu walam yaqba lahu amma ya zama bai kaskanta zuwa ga wanda yake son ba lam yakuna abidan lahu yanzu baya bautar sa kuma kama kada yuhibbu yuhibbu rajul waladahu kamar yadda wato mutum zai iya son ɗansa wa sadiqahu ko ya so abokinsa kaga watakila kuma a same shi kuma baya masa biyayya to kaga wannan bai zama soyayya na na bauta ba wannan soyayya ce kake ta dabi'a kawai to ita soyayya soyayya da zaka yi manzo Allah soyayya ce ta bauta soyayya da zaka ji cewa ba ta wufi ma amara wa tidamu ma anhu laha wa najar wa alla ta'budu Allah illa bima shara'a wato ka bauta ka mushi da'a tsabaran da'a ga manzon Allah din abinda ya hana ko ya tsawa ka hannu abinda kuma ya ce shari'a ta ce ka bi to wannan shine wato soyayya ta da ake so wanda take da alaka da kantuwa da jayuwa zuwa gare zuwa ga shari'ar da kuma san shari'ar da kuma san shari'a nan wani hada la yakdi ahad ahadukum fi ibadatillahi ta'ala saboda haka ba a wajen bautan Allah kaskanci zuwa ga Allah bai isa kamar yadda soyayya ma bai isa ɗaya daga ci bai wadatar wadatar da kai ga barin ɗaya dole ka bauta ma Allah tsakanin kaskanci da kake ma Allah ta'ala din da kuma soyayya da kake ma Allah ta'ala din wannan shi kadai da zai zama ya sanya ka wato ayar marabauta bal yajibu an yakuna Allahu ahabba ila al-abd min kulli shay yace ba ba wannan ba wajibi ya zama Allah ta'ala shine mafi soyuwa ga bawa kan komai wanda wannan kuma shine martaba wajibi ne kowa ya samu kansa a irin wannan martaba wannan shine wanda ya samu kansa a irin wannan martaba qad za ka fa'ama al-iman a salatun man kunna fihi wajada halawat al-iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma in ji anas bin malik a hadisin da ke cikin as-sahih yace wato duk wanda ya samu kansa irin wanda yanayi cewa Allah da manzon su suka musu yiwa a zuciyarsa akan wani wani su to wanda ya ya taura gadin imani ne ba wai dan dano bane bane kadai dan dano shine kawai kace kai da Allah shi zaka bauta ba wanda dan dano ka samu da sauranka farko wanda ya shiga musulunci abin zaka ce yanzu zai iya zuwa ya bada jigisa akan shi ba amma da wanda ya shekara ya shekari a musuluncin lamarin addini ya shiga ya shiga tunaninsa wanda ya ji garin imani ya shiga cikin jikinsa sadaka zai iya bayar da jikinsa ma a kashe shi zai ma iya zuwa aikin hajji ma duk da wahalar da ake fama a aikin hajji da zafara da amma cewa a ai wannan ana fi marabihi wa di ana fi marabillahi ta'ala wa dinihi sadaka sai ji wannan babu komai wa an yakuna Allahu a'zama indahu min kulli shay kuma Allah ta'ala ya zama shi mafi girma a wajen sa a saman kowa da komai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ji cewa manzon Allah wani daidai kin yake ga Allah ta'ala a soyayya a'a ka ji cewa Allah ta'ala shine kake so bal shi ma manzo Allah kada ka shi dawa dan Allah dan shi ya hada ka da shi shi ya hada ka da shi zaka so manzo Allah in a cikin mahalukai ne karka so wani wani manzo Allah fiye da shi shi za ka tsira da mashi mafi kolo soyayya amma idan aka je dan ubangiji kuma to da ba hakikanin soyayyan da kake manzo Allah yana take kawa da kai zuwa ga soyayyan Allah ne Allah shi ya hada ka da shi bal la tajiqu al mahabbata wal khudu'a tamma illa Allah yace bal ba wanda ya cancanta wato da soyayyar ka soyayya cikakken soyayya almahabbatu tamma wal khudu'u tam da kuma kaskanci kaskanci cikakken kaskanci sai Allah ta'ala wa kullu ma uhibba li ghayri Allah duk wani wani abu da aka so ko bayan Allah fa mahabbatuhu fasilatu wannan soyayya soyayya ce mai cutarwa soyayya ce fataccen soyayya ka duba gani akwai abin da mutum zai rabauta da shi irin a ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake Abu Talib ya mai da wannan soyayya soyayya ce ta dabi'a soyayya ce da yake son manzon Allah a muqabilin soyayya da yake ma Allah ta'ala sai Allah bai karɓi wannan soyayyan ba ba Allah bai karɓi soyayyan ba sai zama ya ta zama ta fitar da shi ba ta zama wato a bata shiga da shi aljanna ba kadai abinda ubangiji ya saka ka masa shine taimakon addini da yayi ba wai a gwaran san manzon Allah ba taimakon addini saboda haka sai shikenan sai Allah ta'ala kuma ya saka ka masa akan taimakon addininsa ba dan wai san manzon Allah tsabaro ba wa ma uzima bi ghairi amri Allah ta'ala fa ta'zimuhu batil duk wanda aka girma ba shi da koma bayan umarnin Allah ta'ala koma bayan abin da ubangiji ya bada umarni a girmama shi da shi fa ta'zimuhu ba to wannan girman da aka bashi girman banza ne da wufi kamar mutum ya ce kawai haka ne ya kawo maka wani umarni koma bayan umarnin Allah ta'ala akan abin da ka san fa'a ma Allah ta'ala ne ka ce kai za ka girmama shi saboda shi mutane ne masu girma a garin nan namu ba dole abu ta tasu kuma alhali wannan abin ka ji san wato sa'a ma manzon Allah ne sa'a ma Allah ta'ala ne Allah kuma ya ce maka la ba'ata li makhluqin fi ma'abdil khaliq inna mata'atu fil ma'ruf to kawai sai ka ce kana ka buta iyayenka ko ta sarakunan garin ku ko ta manyan garin ku ko manyan kasan ku manyan ƙauyen ku akan abin da sa amma Allah ta'ala to wannan abin da kai na girman zaka ba su girman banza ne inji Ibn Taymiyyah abin da kake yi ba zai amfana da kai da komai ba shi yasa babu abin da mutum zai nuna wa ubangiji cewa ya shirya illa duk wani abin da kasan san zuciya ne al'umma mu suka zo da shi duk girman da kake ganin suna da girma tunda ya saba ya saba koyarwar addini ka hakura ka ce ni zan bi labarin ubangiji yanzu da ke kankanin al'amari akwai wanda yanzu yanzu da ka ce masa ya daina duk da ma iyayensa to shi a wajensa yanzu ka zo da ba al'amari mu ana yi dan girmamawa fa ba wani abu dan karramawa bayan ubangiji ya ce kar ayi yanzu to kai kai wallahi nake dan ka kai kowa ya soyayya kuwa da kake ba Allah haka Allah ne mai ke cewa kar ayi kai ka ce a'a ai zani dan dan girmamawa shi ne da yake to fa ta'zimu ba wannan girmamawa da kake ba ta can girmamawa ne ba zai maka amfani ba sai dai ba cutar da kai qala Allah ta'ala da Allah ta'ala da shi yana cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi Allah ta'ala ya faɗi wasu abubuwa da dan adam da dan adam ba ya san su yace ka ce musu ya ba aiki idan iyayenku iyayenku nan iyayenku maza da iyayenku mata wa abna'uku da ƴaƴanku baki ɗayan su mazan su da matan su wa ikhwanuku da ƴan uwanku na jini wa azwajukum da kuma wanda alaka ta aure ta hada ku wa ashiratukum da kuma dangin ku ma baki daya wa amwalan da wasu dukiyoyi iqratuha wanda kuke tsurutan su wa tijaratum da wasu cinikayya da kuke takshauna kasada kuke tsoron cewa in kuka ba Allah ta'ala biyayya waɗancan mutane za su za su zo su hana ku wannan cinikin a wannan garin kuke gudun kare wato riban da kuke samu na cinikin ya karye wa masakin da kuma wani gari ko wani waje da kuke zama tarbauna ha wanda kuka yarda ku zauna a wajen kuna gudun kuma ku kuka ce za ku yi imani za ku yi addini a ce muku za a sanya muku wato tattalin arzikin ƙasa za a hana ku zama a inda kuke zaune gidanka na waje kaza aikinka za a raba ka da aikinka idan wannan ya sa ka kauce mai yi ma Allah ta'ala biyayya ahabba ilaikum ya zama su suka fi soyuwa gare ku min Allah akan Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah wa jihadin fi sabili da kuma jihadin tsawon kalmar Allah ta'ala to fa tarabbasu to kudira fa tarabbasu hatta yati Allah bi amri kudira har sai ubangiji ya bi al'amarin sa mujahid yake cewa fa tarabbasu hatta yati Allah bi amrihi wato hatta yati Allah bi qada'ihi har sai ubangiji ya zo da hukuncin sa za ku ga hukuncin wannan tahriri yayi in aka ce ka jira game zai faru to kai ma ka san sauran kawai tarabbas biha raiba almanuni la'allaha tutallaqu aw yamutu khaliluha in ka ce ka jira to wannan shine ka jira ka game zai faru ka ko ga me zai faru wasu daga cikin muqaddim yake cewa wannan manzon Allah ta'ala kamar yana ishara ne zuwa ga zuwa ga cewa to ku jira lokacin da ya fita ku ga kaza ku ga lokacin da ubangiji tunda ku kuce ba za ku yi addinin ba za ku ga tunda ubangiji zai raba tsakanin zare da abawa tsakanin gaskiya da ƙarya amma kasar qatada ata ati Allah bi amri ay ata ati Allah bi qada'ihi wannan ya ja mutuwa fili ya zama wato an bar abin a sake a jinsul mahabba lokacin to a jinsul mahabba shi wato jinsin soyayya ga Allah ta'ala asalin soyayya din soyayya wanda take ƙololuwa wanda babu kamata ta kuni lillahi wa rasulihi ba a yin ta face ga Allah da manzansa kawai jinsin soyayya sai dai duk wanda zaka so shi ya zama soyayya ne da yake reshe da asalin wancan soyayya tusha amma asalin soyayya za ta zama soyayya ce ga Allah da ga manzansa ka ta'ati kuma tana iya- wato kamar da'a ce su waɗannan mahabba ana iya cewa mahabba lillahi wa rasulihi kamar da'a ana iya cewa da'a ga Allah da manzansa ana iya cewa wannan ana kiran su wato al-huquq al-mushtaraka ko gobe gama sai mu tattauna akan wannan masala masala ce wacce take ita ma wani lokaci ba a gaji sosai fa inna ta'ata saboda ita da'a lillahi wa rasulihi ana iya yin ta ga Allah da manzansa wani irba'i lillahi wani rasuli kuma ana iya neman yarda a yardar da Allah da manzansa ana iya faɗan wannan maganar wata karan ba mun magana cewa akwai abin da ba a iya cewa dan Allah dan annabi ba a hada wannan ana maganar zuriya din bauta da abin da ke zuriyan ne na bauta in tabiya ga shi zai mana magana a gaba Ah, amma da abin da kuma al-uqul ne al-musharaka akwai wasu abubuwa da ubangiji ya sanya mana ah, ga zaka kamar kalmar shahada bari mu fara da kalmar shahada shi addinin musulunci in kun lura za ku ga Allah ta'ala ya sanya addinin musulunci za mu same shi ne kadai ta hanyar wa ta hanyar annabawa addinin musulunci wanda muke na ƙarshen zamanin nan ta hanyar wa muka same shi ta shuwasukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwan da ubangiji ya riga ya toshe su in kana son ka ka tike ka same su ta yadda zai yarda da kai sai dai ka same su ta hanyar shi wannan jakadan da ya turo maka saboda haka to a qur'ani idan aka zo a irin wannan kamar da'a kamar soyayya in zaka so Allah da dole ka bi ka bi ta hanyar manzo Allah sannan ka so shi saboda haka zama da'a ga Allah dole sai dai ka bi ta hanyar da'a ga manzon Allah in kana neman ka yarda da Allah sai dai ka yarda da Allah ta hanyar yarda da manzon Allah to wannan shi ake kira al-huquq al-mushtaraka ibada ce za ta za ta za ta wasiƙa ibada ne wanda ubangiji ya sanya masu suna da wasiƙa suna da shamaki su sufaye wannan da mu da su mun dace da su a wannan babu amma mun da muka saba da su bautan da yake ziryance ba ubangiji bai sa wasu ba sai kuma suka dauko suka ce za su bauta ba Allah ta hanyar ta hanyar shehu na su ta hanyar annabi amma ba wai dan gurgurdawa babu wasu tsari a addini ba a a ai shiriya yanzu shiriya zuwa ga shiriya Allah zaka iya samun shiriya ba tare da annabi ba dole akwai wannan wasu ba to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ke magana to ita su ma soyayya ita ma kamar wannan a- a- a- kamar wannan ne soyayyar Allah ba ka iya samunta sai ta hanyar soyayya ga wanda ya aiko a matsayin jakadansa haka zalika da'a ga Allah ba ka iya samun da'a ga Allah sai ta hanyar da'a ga jakadan da ya aiko haka zalika ya ne ya da ubangiji akan abin da yake so din ba ka iya yarda da shi sai ta hanyar neman yardan shari'an da ya aiko ya aiko uh, wanda ya ban- ya haɗe shi da wato jakadansa to shine yake cewa a qur'ani idan ka duba zaka ga waɗannan abubuwa din abin da ake kira al-huququl musharaka bainallahi wa rasulihi wanda za ga an haɗa su babu laifi ka haɗa ka ce ina ma Allah da'a ne da manzansa wannan babu laifi ina ma Allah da'a ne da manzansa wannan babu laifi saboda me saboda wannan al-huquq al-musharaka ake kiran su shine yake cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta a yadar da su me yasa bai ce a yadar da su su bi ba saboda wasu da ɗaya ce in kana neman yardan Allah kawai sai daga sai daga wuta wasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ce an yi rubuhu ba ba sai ce an yi rubuhu saboda wannan wasu da ce huququ ne al musharaka wal ita lillahi wal rasul haka zalika baiwa bayarwa haka wannan wato a- ga Allah ne da ga manzon sa sima saboda manzon Allah yana bayarwa shiryan da manzon Allah ya bamu ba shi ya bamu ba amma kuma shiryan wane ne shiryan Allah ta'ala ne Walla- walau anahum rabu ma atahum Allahu wa rasuluhu inda sun yadda da abinda ubangiji ya ba su da shi da manzansa kaga sai aka ce ma atahum Allahu wa rasuluhu saboda haka anan sai aka hade su baki dai da wawu da wawu da wawu da wawu ta shiriki din saboda wannan alhuqu ne almusharaka in ji malamai wannan baya bai da matsala saboda annabawa su ne wato alwasiqat a shari'iyya da ubangiji ya hada ka da su akwai kuma alwasiqat alkauniyya wanda in zaka yi dole sai ta hanyar shi yanzu misali in kana saka koshi dole sai ka ci abinci wannan almasar ne alkauniya to wannan shi ma ubangiji ya riga ya halice su a haka to wannan abubuwa duka duka wannan ba su ne ake kira ibada zuriyan ba su iba sun zama ibada ne saboda suna tikewa da kai zuwa ga Allah ta'ala a takaice al-huququl mushtaraka wato suna kai kawo ne zuwa ga wadannan abubuwa da zan faɗa saboda haka shi a wannan babu in ka hada Allah da manzansa a waje daya makora daya to baka yi shirka ba wajen bada wato ta shari'i shari'a wannan kana da dama ka ce shari'ar Allah da manzansa saboda mai shari'ar an to shari'ar Allah ta ai ba ta ajuka kake da kowa ba da hanyar manzan Allah ne ta hanyar amintaccen Allah a ban kasa wanda wane ne shi manzan Allah shi yasa malamai suke suke wani lokaci za ka ga malaman usul fiqh sukan ce manzan Allah ash-shari'u duk da muna cewa wannan ash-shari'u min haythu tabligh amma tab'an li li shar'i Allah ta'ala ba wai shine istiqlal yake zuwa da shari'a ba amma dai tabbas manzan Allah kada utiyal qur'ana wa mithluhu ba'ahu kamar tabbata manzan Allah yana ba da shari'a haka zalika manzan Allah yana hukunci hukunci san hukuncin Allah ne kaga muka ce a tashri'u na farko shar'anta abu magana yana bada shari'a sai kana ita shari'a Allah da manzansa shari'a ne baka taba sani ba sai a sunna amma kuma kace shari'a Allah ce wannan saboda shari'a manzo Allah ce haka zalika hukunci da manzo Allah ya zartar to ko baka taba sani a Qur'ani an faɗa ba to ya zama hukuncin Allah da manzansa haka zalika soyayya ba za ka so Allah ba sai ta hanyar soyayyan in ka san a karɓi soyayyan soyayyan dai sai ta hanyar soyayya da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka karɓa abin da ya zo maka da shi wa riba wa sahab haka zalika yarda da fushi ka yi yarda saboda wannan ya ubangana ya yarda da wannan abu ka ce ina neman yarda ne a saboda wannan yana yarda da wato qur'ani da sunna sunna ya magana manzo Allah ce wannan shi ma in ka ba ta shirki wannan babu laifi haka zalika fushi da sauran saboda waɗannan abubuwa matakan su ana tikewa da su ne zuwa ga Allah ta'ala in kai ma manzo Allah biyayya ba manzo Allah ne kawai wannan biyayya yake tsayawa zuwa gare shi ba wannan biyayya yana tikewa da kai da zuwa ga biyayya ga Allah ta'ala shi da malamai suke kiran waɗannan abubuwa al-quqa al-mushtaraka saboda manzannin Allah su ne wato suke jakadansa suna da wani kaso mukayyad amma suna da wani kaso wanda aka dabaibace shi da asalin kasan ubangiji kasancewa su ne kawai tubali ko tafarki wanda ake zuwa wajen ubangijin da shi ba da cewa amal ibada amma ita bauta ziriya yanzu yanzu ya fara maka magana akan bauta ziriya lokaci ya yi magana wa amal ibada wa ma yurasibuha amma ita bauta da abin da ke da alaka da bauta من التوكل كمان توكلي ولا خوف ده tsoro ولا هو ذلك ده abin da kama da wannan fala takunu illa lillahi wahdahu ba ba za ka yi ba su zamowa sai ga Allah kadai ba ka cewa na yi tawakkali ga Allah ga manzansa a a tawakkali kuma tawakkali mai ibada ce zuriya me yasa malamai ke kira wannan ibada ce zatu wato wacce muka ce ibada zatu wasita wannan kuma muka ce al ibadat bila wasita wanda ba su da ba su da wasita saboda su waɗannan abubuwa suna da alaƙa da alƙasaisin ilahiya ne ko rububiya idan kai tawakkali kai bawa yayin da kake tawakkali ga Allah me kake fata kana fatan Allah ne ya kare ka to wannan kaga neman Allah ya kare ka ba bauta ne ba kaga wannan nan uluhiyya kuma shi kuma Allah ya zo ya kare kan da aikinsa wannan ba aikinsa bane ya zama rububiyya to Allah yana yin manzo Allah yana yin wannan ne baya yi to shi yake cewa to kaga tawakkali da tsoro wa ma yunasibuwa da abin da yake da alaka da ire-iren dangi irin wannan bauta wanda suke ubangiji bai sanya shabaki tsakani ba fala takuna illa lillahi wahdahu ba ba su rabuwa sai ga Allah ta'ala shi daya kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce kul ya ahlul kitabi yace ya ku kace kace ya ku wa ba abota littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون aka ce mazala ya je ya ce ya ku dandazon ahalin kitabi ku zo ila kalimatin sawa'i wannan kalimatin sawa'i ma nasu kalimatin adal magana wata take ta adalci ta rere wadda da mu da ku za mu tarayya ba wanda zai ma kowa rintanta to wannan kaga ka'ida kenan amma in kaji an ce akwai wani shari'a wata shari'a wanda shi malami nashi daban shi maulidi nashi daban to kaga wannan bai zama daidai ba amma shi maza na cewa aka yi kace ila kalimati zuwa ga wata kalma sawa'in mai adalci da zamu daidaita mu da ku zuwa gare ta baki daya bayyana wa bainakum wanda take zamu shiga tsakanin mu da ku baki daya Allah na abu da illa Allah shi ba zamu bauta ma Allah ba zamu bauta ma wani ba sai Allah kaga wanda bauta ma Allah magana ya da kaso ba shi da kaso ibadatul lahi ne wannan zuriya wanda ubangiji bai sanya wasu ba wala nushrika bi shay'a ko ba zamu yi ma ubangiji tarayya ba ولا تقيم بعضنا بعضا اربابا من دون الله ساشن بزي rike sashi a wani ababen bautawa ba kuma bayan Allah fa in tawallaw idan suka juya da baya fa qulu shahadu bi anna muslimun to kace ku shaida mu dai mun mika mu bangiji wato wuya mu baki daya mun mika mu shi jikin mu baki daya mu shi za mu bauta ma ba za mu je muna ma Allah ta'ala shirka ba kaga wannan anan sai wato Allah ta'ala ya ya nuna cewa waɗannan abubuwa Allah ta'ala ne kadai ake yi ma wa qala ta'ala Allah ta'ala yace ko lokaci yayi ina ganin sai mu dakata nan za mu yi magana kan tawakkali wannan matsalolin da ba su kare ba yanzu dai abin da nake son a fahimta ita bauta bauta iri biyu ne bautan da kake ma ubangiji iri biyu ne akwai al-huququl mushtaraka haƙoƙi haƙoƙin Allah ta'ala haƙoƙi iri biyu ne akwai al-huququl mushtaraka haƙoƙi wanda yake ubangiji ya dan raba annabawansa a ciki da kuma duk wani wanda yake wato yake gadan annabawa kamar malamai wannan shine wato abinda malamai ke koyarwa na shari'a ko abinda annabawa suke bayarwa na shari'an Allah ta'ala to wannan dole a yi musu da'a da'a yana ga Allah da manzansa da kuma duk wani wanda ya faɗi abin da yake da'a ne ga Allah da manzansa wannan alqubu ne almushtaraka banda shi kuma wato sai kuma tashri'a wajen bada shari'a manzo Allah yana bada shari'a yana bada hukunci wannan kamar yadda muka faɗa ana kiransa alqubu almushtaraka alqubu alkhassa kuma shine abin da ubangiji bai sanya wani shamaki ba ya zama tsakaninka da ubangiji ba a san ka sa wani a ciki kamar addu'a wa idza salaka ibadi anni sai ni qaribun ujibu da'watad da'i ila da'a sai bai ce a sa maza Allah ba sai ce addu'a ce wannan ayyukan farko Allah shi daya to wannan shine abin da mutum ya zai mana magana su tawakkali su tsoro su addu'a wannan mazala ba shi da ko sisin kwabo a ciki mazala ba a ce yana da wani kaso ba amma lafazin abba'a lafazin al-irba lafazin al-ita lafazin al-mahabba wannan lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibu muqayyad li'annahu bi ta'atihi yantahi bika ta'atu ila Allah jalla jalaluhu da dai mazala da'a shi ne take da kai zuwa ga da'a ga Allah ta'ala abinda muka tada Allah ba mu dada abinda muka sada tala yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da da da na da kafa da da abin da suke jinsi ɗaya ne in ka ce imani da Allah imani da Allah ne dole akwai uluhiyyar da rububiyyar da asma wasu da ciki zai shiga cikin kalmar shahada ko zai ƙara dawowa shiga cikin imani billahi in ka ce al-imani bil ghaibiyat to wannan ai kai imani da abin da ubangiji baka labari yanzu imani da manzanni da imani da littattafai da waye ai duk ubangiji baka labarin su don da sun shiga ciwon na babu ko da ya ka bambanta su mutukar dai yana suna suna waɗannan abubuwan hidima ne sun yi babu komai insha Allah ina ganin abin shi za mu samu lokaci za mu tattauna insha Allah wannan akwai daga cikin uwa suka ce satin baya sun taɓa jin ba Jafar ya faɗi ya faɗi cewa in za mu tambaya tsakaninmu misali wani mabaraci ya zo nan sai ce a bashi dan annabi sun taɓa ya ce ni ma dai ba ban iya san da cewa ma na jin wani wata kalma makamacin wannan amma dai ko da ba bai faɗa ba na san akwai wasu daga cikin malaman mu da a wancan lokaci suka dinga koya mana mu ma haka amma daga baya da muka bincika sai muka ga tsaurar kafin ne da kyau ba a wannan in ka je in ka je ko duba wato qa'idatin dalila fi tawassul wal wasila na ibn taymiyyah na ku ga ibn taymiyyah yayi magana kan wannan kadan kadan su al-istighatha inda dai yayi magana kan wannan akwai wannan in kan je kuna tattaunawa su ibn taymiyyah za ku ji ya faɗa cewa ana iya cewa ba ni dan annabi ko a ba ni dan zumunci ita cewa za ka iya faɗa amma dai karka da shek min ba ya faɗa in ku ji kuna fatawoyin sa tsakanin mu kenan kawai in zo in ce wani saboda ya san alaka da ke tsakanin da gwani sai ya ce to ba a ba ni dan alfarman gwani gwani na da mataba a wajena sai na bayar laifi na aka kenan ba yi laifi ba saboda gwani na da mataba ne a wajena to kaga in kuma za a ce kuma a bashi ni in bashi dan mataban gwani to kuma maza Allah kuma ya fi gwani kuma in aka ce a bayar dan mataban maza Allah kuma ya kana in ma bai aula a bayar haka zalika qira'an tasa'ala bihi wal arhami bi fathi bi kasri al mim wannan qira'a ce ta wane ne gwani qira'an Hamza Azayyat Hamza Hamza ibn Habib Azayyat ya kata wato wal arhami in ka je za ka ga Ibrahim an-Nakai da sauran malamai sun fasara cewa shi tambayarsu da suke a basu dan zumunci dan zumunci ibn taymiya yake cewa to kaga wannan ikhbar ne ake bada labari saboda hakkin da zumunci yake da shi a wuyan mutane kace a bayar dan cikin iyayen mu misali in kace a bayar da babu laifi ana iya yi saboda haka tsakanin mu da yan adam wani akwai bambanci akan mu ce za mu ruka tsakanin mu da Allah doka mu ce tsakanin da Allah shine ba za ka ce a yi dan annan ba saboda me saboda ubangiji bai shar'anta ba kawai shine magana bai shar'anta cewa in za a nema inda ya ga dama sai shar'anta mana yace in za a yi roƙa a roƙa ta hanyar manzon Allah kamar yadda yace za a yi shari'a a shari'a ta hanyar manzon Allah za a yi amma sai bai ce mu roƙa ta hanyar shi ba wannan shine kawai magana insha Allah ta'ala Allah sa an fahimta littafai da yawa sun tattauna waɗannan matsaloli kuma aka dinga bi a hankali tafiro su ibnu Uthaymeen za ku ji sun yi wannan bayani insha Allah ta'ala saboda haka abinda ba a so shine a ce gani ba ni dan Allah dan annabi in kace dan Allah dan annabi ka ka kawo wawu tashriki wannan dadin nan sai ya zama za a yi dan Allah ne kuma irin yadda za a yi dan Allah kwabo da kwabo gwargwadon haka shi za a yi wa annabi amma kace in ka kawo wani abin da yake bizi bayan wawu tashriki ko kace ba ni dan Allah kadai ko kace ba ni dan annabi kadai baka kawo Allah ba wannan yayi wannan yayi in muka ce yayi jawazi jawazi muke magana da in kawo ko maganar sahabbai su wasa cewa dan dan annabi ba su su ka ana maganar ubangiji ai kaga ba su ba za a kawo ba za a kawo annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk da kuma ta hanyar shi aka samu din amma ta fuskan ibada ce ake wannan sai zama ibada ana danganta ma Allah da shi daya sallallahu alaihi wasallam da masali ko kaji me yace shi yana wata shan misali ko da wani abu ya faru da ɗan adam ɗan adam ana so a rufe shi ba a eh don girman iyayen ka bari don kaza kaza ya yi daidai ba ai muna faɗa muna cewa in kana ba iyayenka ka bari ba muna faɗa ba ai muna faɗa ai saboda iyayen nasu sa da wata ba ne a wajensa ai ba za ka je ka ɗauko wani ƙasƙantacce haka wani azzalimi ka ce dan shi ba ba za ka faɗa ba yanzu ka zo shi- wanda sai ci mana malam za ka ce dan su ne da musa- musarare ka ka san ai- ka san dai muna musa al- wato da halittar Allah kawai ce a musu da amma ka kawo wani wanda yake mai mata ba ne a wajen ka yayi babu laifi wannan ba kuma da wanda yake in ko su kasa yake ya bayar dan annabi Allah ne mai ba shi eh kuma an ce ai dan shi eh ya sadaka dan annabi a sadaka ban ban ban da sadaka ban da sadaka shi cewa yi in kana in annabi na da girma a wajenka dan Allah ka bashi daga cikin azikin da Allah ya baka me ya bari fi a wannan ka fahimci magana bai fahimta ba a ya tawana da masalar ko eh idan ina ba ta wata da kamar masali wata da fara ba shi da sau ɗaya muka taɓa gane da kai aka wannan ba eh duk da wannan koyar wasu ba ka kusan duk abin da aka riga aka sa mutane a kai a to to kuma gaskiya kafin ka ce da shi aiki ne insha Allah muka zo ko da mutum 15 ne za mu tsaya mu daddale akan wannan insha Allah ayi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh